أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، يومنا ترى قوت رمضان شكرا تدو ليلة تاريخ لولا أربعين دبير muna gabatar da mudarasa a wannan sura mai albarka suratul tauba a wannan masallaci namu na Usman ibn Affan a ayar da muka tsaya je ita ce ayar da malai karanta ayar ta 120 fadin Allah tabaraka wa ta'ala ma kana li ahli al-madinati wa man hawlaha wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillah ibn kathir Allah ya masa rahama yake cewa yu'atibu Allah ta'ala al-mutakhallifina an rasulillah wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana zargin waɗanda suka zauna a gida suka ki fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin zuwa jihadi fi ghazwati tabuk a lokacin da aka fita yakin tabuka min ahli madinati wa man hawlaha min ahya'il arab daga mutanen madina da wanda suke kewaye da garin daga la'abin nan kabilun larabawa wa ragbatahum bi anfusihim am muwasatihi yadda suka yi kwaɗayin rayukansu su su zauna cikin inuwa su zauna cikin hutu an muwasati suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ma hasala min al-mashakka da sahabbansa suka yi tafiya a wannan lokaci mai zafi tsananin azabin rana da kuma a cikin wahala fa innahum naqatu anfusahum min al-ajr duk wanda ya zauna yake fita kansa ya rage walada kansa ya rage walada kuma ai bai ma dace ba a ce musulmi ya zauna a gida don ya huta cikin inuwa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin rana da zafi don ya je yaki shine Allah ta'ala ya ce ma kana li ahli madinati bai dace ba ga mutanen da ke cikin garin Madina wa man haulahum min al-a'rab da waɗanda suke kewaye da garin Madina daga larabawa da suke ƙauyuka da ke kewaye da Madina an bai dace gare su ba su yi zamansu a gida su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki ai ma yan bagi lahum zalik wala yaliqu bi ahwalihim bai dace ga mai imani ya aikata hakan ba wala yarghabu bi anfusihim fi baqa'iha wa rahatiha bai dace ba su yi kwaɗayi ga kansu cewa suna so su zauna ba abin da zai same su na wahala suna so su samu hutu an nafsi su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fita da sahabbai su shiga cikin wannan rana da wahalar shi kuma ya zauna cikin inuwa a gida bai dace ba duk mai imani bai dace ya hakan ba wannan baya daga cikin kamala ta imani baya daga cikin cikar imani mala yace thumma zakara thawab al-hamil ala al sai kuma ya ambaci cewa in aka fita fa aka je jihadi ga ladan da ake samu li'annahum domin duk wanda ya fita ya tafi wannan jihadi la yusibuhum zama'un babu wani kishi da zai same su a halin wannan tsananin zafi wala nasabun wa huwa ta'ab ko wata gajiya wala makhmasatun ko wata yunwa ma'ana saboda karancin guzuri wala yata'una mawti'an ba za su taka wani waje su sauka a wani masauki ba yaghizul kuffara da zai bakanta wa kafirai wala yanaluna min aduwwin nailan ko su samu wata nasara akan abokan gaba ai zafaran wa ghalabatan alai sai nasara yayin da aka ja daga akan abokan gaba duk wannan abin da za su yi illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai Allah ya rubuta musu lada na aiki na kwarai saboda abin da suka aikata duk wannan abin da suka yi ko ya same su sai an ba su lada sai an ba su lada ya ce illa kataba Allahu lahum bi hadhihi al-amal allati laysa dakhila tahta qudratihim yace sai Allah ya ba su lada dangane da waɗannan abubuwa da suka same su da cewa ba su da ikon hana wannan abin faruwa misali hana kansu kishi za su iya ba za su iya ba hana kansu wahala alhali sun wannan doguwar tafiya ba za su iya hana kansu wahala ba hana kansu yunwa ba za su iya ba duk da cewa ya faru ne ba da ikonsu ba amma duk da haka za a ba su lada za a ba su lada wahalar da za su sha a halin tafiya jihadi duk wata wahala ko ya take sai an ba su lada akai sai an ba su lada akai yace amalan salihatan wa thawaban jazila sai Allah ya karbi wannan a matsayin aiki ne na kware kuma ya ba su lada mai girma inna Allah hakika Allah ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin baya tozartar da aikin masu ihsani mutanen kirki da suka aiki na kwarai Allah zai ba su lada kamar yadda Allah ya faɗa inna la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah ya ce lalle mu ba ma tozartar da duk wanda ya aiki nagari za mu ba shi lada duk aikin da kai na ƙwarai Allah zai saka wa wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah duk abin da kai na alheri Allah ya yi ya gani ya sani wa ma taf'alu min khairin min khairin fa inna Allah bihi alim Allah yana sanar da shi kuma in Allah ya sani ko zai baka lada zai baka lada shine ma'anar Allah ya sani to tunda ko Allah ya sani kai aiki na ƙwarai dan shi zai baka lada zai baka lada wala yunfiquna nafaqata haka nan masu zuwa jihadi ba za su ɗauki wata dukiya su bayar ba sariratan wala kabira kaɗan ne dukiyar ko mai yawa domin ciyar da jihadin gaba ko ya yake wala ya kata'una wadiyan ko kuma tafiyar da za su yi su ratsa wani kwari su yi doguwar tafiya su yi tafiya a cikin hamada ko a cikin kwazazzabai illa kutiba lahum face sai an ba su lada na wannan wahalar tafiya sai an ba su lada na wannan tafiyar da suka yi zuwa ga iyakar abokan gaba illa kutiba lahum sai Allah ya ba su lada li yajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun saboda Allah ta'ala ya musa kayya da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa duk abin da mutum zai yi na aiki a ba shi gidan aljanna a gobe kiyama ai bai kai aikin da ya ba ma'ana ba kwatanci tsakanin aikin da zaka yi da aljanna da za a baka duk da cewa Allah ya ce dalilin aikin ne za a baka amma kuma babu ma'ana inda za ka auna babu kwatanci ba za ka ce aikin da kai ya yi daidai da mai ba da aljanna za a baka ai bai bai ma kama hanya ba ko kana kuma kafin ma a baka aljanna ai Allah ya biya ka ya baka lafiya ya baka imani ya yi maka duk abin da Allah ya ma ma ai ko ba baka aljanna ba ka bautawa Allah ai ba za ka iya biya ba idan ka ɗaya da Allah zai ma ni'imar gani kawai guda da ido ɗaya za ka iya biya ba za ka iya ba to bare kuma duk ni'imomin da Allah ya ma ai ba za ka iya biyan su to ba wannan Allah zai maka Allah rahamarsa tana da yarwa ba a duba wannan an kai aiki kankani Allah zai baka lada mai yawa kamar yadda jiya makaranta hadisi in ka ba da tsagin dabino sai ka tashi ka waye gari ka tashi a ranar alkiyama ka ga lada kamar dare da goron dutse a madadin tsagin dabinan nan ai ka san ba daidai suke ba a'a Allah ya rahmasa ce mai yalwa sai kai aiki kaɗan sai baka lada mai yawa saboda haka Allah ta'ala yace li yajziyahum ahsana ma kanu ya'malun ai min zalika al'amal idan akhlasu lillahi wa nasahu fiha idan da suka yi aiki saboda Allah kuma suka tsaya suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen isar da addinin Allah to Allah zai ba su lada fiye da ma abin da suka aikata fiye da ma abin da suka aikata wannan ayar ko waɗannan ayu guda biyu kamar kwaɗaitarwa ce ga a mutane cewa su fita su yi jihadi domin ciyar da addinin Allah gaba domin duk wanda ya fita jihadi to ka sani fa ladan da zai samu ba wai karamin lada ake samu ba jihadi babu wani aikin da ya kai jihadi samun lada girman lada shi yasa ma kaga a cikin hadisin bukhari daga abin wurin da Allah kara masa yadda manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama alkhairu li thalathati rajul shi doki na mutum uku ne na mutum uku ne wanda za su aje doki kuma kowa da manufarsa li rajulin ajr zai zama mutum na farko da ya aje doki ya zama masa tushen lada ya zama masa abin da zai rika samun lada a dalilinsa wa li rajulin sittin a na biyu kuma wanda zai sai doki ya zama masa sira da rufin asiri na farko wanda zai samu lada wanda ya aje don jihadi in ya aje doki don jihadi to kamar sa hannun jari ne kuma a kamfanin da ba a yin asara kawai riba ce zalla ba a babu rana asara ce lokacin da ake jihadi da doki da za ka sai doki don allah ka ce zan aje wannan dokin kawai dan ranar bukata kana yi masa abin nan ci da shi kana kulawa da shi kana yi masa ma'ana tarbiyya kana kulawa to ajiyar da kai kawai duk ranar Allah lada ne bai da adadi mutum na biyu ko zai siya ne saboda rufin asiri shi kuma ya siya ne ba don jihadi ba don ya hau ya je unguwa don ya hau ya biya bukata kaga ya zama masa sitir kenan ba sai ya je ya nemi taimako ko aro ba wal rajulun wizr wani kuma zai aje doki ya zama tushen wato zunubinsa shi kuma saboda shi zai aje ne kadai saboda alfahari saboda zai fita ya hawa ya yi kilisa ya yi kaza ya kaza kawai ya nuna mutane shi fa ai ba dama ne to wannan dokin kullum kuma zunubi ake rubuta masa ba lada ba dan shi niyyar saba mai kyau bace sai manzo Allah ya fassara waɗannan guda uku sallallahu alaihi wasallama yace fa ammal ladhi lahu ajr amma wanda zai aje doki ya zama masa tushe na lada farajun rabataha fi sabilillah wanda isai doki ya aje dan jihadi fi sabilillah فأطال لها في مرج أو روضة زي لو كي wannan doki ya kai shi wato wajen kiwo kenan wajen dausayi domin dokin ya ci ya kiwo fama asabat fi tayliha min almarj aw alrawda kana lahu hasana idan mutum in ka kai dokinka wajen kiwo za ka yi masa da baibayi don kare wani wajen ko ka ɗaure shi da igiya to duk kewayawar da zai duk abin da ya ci na ciyawa ana baka lada duk in ya sunkuya yana sa baki kana samun lada in dai yace sai ka samu lada walau anna qata'at saylaha fastannat sharafan aw sharafatayn ko sharafan aw sharafayn da dokin kuma zai yi tsalle ya tsinke igiyar sai ya yi tsalle daya biyu tsallan da zai yi kanat auratuha hasanat duk tsallan da zai sai an baka lada in yayi kashi duk kashin da zai sai an baka lada walau annaha marar da nahari kuma da ka riƙe dokin za a kai shi domin ya je ya yi kiwo sai kuka wuce wajen wani wata ƙorama wani ruwa fasharibat sai dokin ya sunku ya yi sha ruwan walam yurid an yaskiya ba kai ka kawo dokin dan ka shayar da shi ba kana zalika lahu hasanat duk motsin da ya sai an baka lada to kaga jihadi yanzu ba ba hawa kai ka je ba in kawai ka ajiye ne da nufin ranar da za a fita ka hau to kawai ajewar da kai ma ka duba duk motsi lada kai to bare kuma ka hau ka kama hanya ai ka san ladan bai da bai da iyaka bai da iyaka shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yayi kira yace a kawo agaji a kawo gudunmuwa domin a je abin nan yakin al-usra yakin tabuk kenan yakin da aka tafi a lokacin wahala sai na Uthman da ya ji wannan kira kuma ga irin yadda Allah ya ce yana ba da lada ga wanda wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan illa kutiba lahu sai sayyidina Uthman ya tafi gida kawai sai izo da dukiya kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito daga Abdurrahman ibn Khabbab yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa hatta ala jaysh al-usra yayi huduba ya tare sahabbai yace kowa ya kawo gudunmawa domin za a je yaki ga kuma lokacin ana cikin wahala bayan manzo Allah yayi huduba fa kala Uthman sai Uthman yace alayya mi'atu ba'irin bi ahlasiha wa aqtabiha ya rasulullah ga ainihin raguma dari da shimfida da ainihin wato aka halatta gashi na kawo aje ayi jihadi da shi manzo Allah ya saki ci gaba da wa'azi ku taimaka ku ba da gudunmuwa aje jihadi fa kala Uthman alayya mi'atun ukhra ya rasulullah ga dari na kara bi ahlasiha wa aqtabiha da ainihin abin hawanta da da sirjinta da da linzaminta da shimfidar kan abin hawa guda 200 kenan qala shi mai ruwa yake cewa fara'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi yadihi hakaza yuharrikuha sai manzon Allah yana hudu ba yana abin nan jinjinawa da hannunsa yana cewa lokacin da sayyidina Usman ya faɗi wannan har sau biyu mi'atun ukhra sai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sake dai kira a yi a ba da gudunmawa sai na ofisar ya sake daga hannu ya ce gashi na kara ɗari ɗari uku kenan bi ahlasi a waktabiya sai manzo Allah yake harraka hannunsa haka yake jinjinawa ya yake nuna wato abin nan jinjina cewa lalle sai na Usman yayi abin da yake na a jinjina masa Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi daga Abdurrahman bin Samura yake cewa ja'a Usman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alf dinarin fi thawbihi sai na usman bayan wannan ya je gida ya zo da dinari dubu a cikin rigarsa ya riƙe a mayafinsa yi na jihar annabi sa asalama je sirfasa lokacin da aka ce a kawo gudunmawa za a je yakin tabuka fasabbaha fi hijir nabi sa asalama ya zo sai ya zube wannan dinari dubu din a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yukallibuha bi yadi sai manzo Allah yake taba dukiyar da hannunsa yana cewa ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm duk abin da Usman yayi bayan yau ai ba abin da zai cutar da shi aljanna kan ya same ta yuraddidu amiraran yana tananatawa ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm to kaga da aka yi kira ga irin yadda sahabbai suka kawo gudunmawa da agaji na cewa aje a yi jihadi saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana irin falala da mutum zai samu idan ya je jihadi ko ya bayar da gudunmawa kaga a wancan a aya ta baya da aka yi bayani sai aka ambaci abubuwa iri biyu akwai abin ma da mutum ba kai kake sa kanka yi ba kamar jin yunwa jin kishi kaga wannan ɗabi'a ce amma tun da a halin zuwa jihadi ta abin ya same ka to yunwar da kaji sai an baka lada kishin da kaji sai an baka lada wahalar da kai ta tafiya sai an baka lada duk abin da za ka yi a halin tafiya jihadi lada ake rubuta maka kaga wannan aikin babu abin da za ka yi ka samu wannan lada babu abin da za ka yi ka samu wannan duk motsin ka lada ne kawai ana rubuta maka ba za a ajiye alkalami ba in dai ka fita fi sabilillah haka kuma ribatai shi ma yin gadi a iyaka ta ainihin kasar musulmi lokacin da ake yaƙi shi ma riba yana cin ayyukan da shi da za a kashe ka ma a lokacin kana tsare iyakar musulmi a kashe ka to in ka mutu ma ladan ka ba zai tsaya ba har altashin alkiyama ana rubuta maka kamar kana tsaya a wajen wayannan ayyuka ne masu girma da yawa sannan ciyar da dukiya don bayar da dukiya don ciyar da addinin Allah gaba ka duba dai wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahu duk abin da kai dukiyar da ka bayar don hidimar addini ba kaɗan ba da yawa in dai ka yi don a ciyar da addinin Allah gaba to sai Allah ya baka lada sannan kuma ladan yawan shi ya danganta da niyyarka da wani zai bada kaɗan da niyya mai kyau sai kuma wanda ya bada yawa inda niyyarsa ba mai kyau ba ce to saboda haka yin hidima ga addinin Allah babu abin da ikai shi falala ba abin da ikai shi lada wannan kaga jihadi ne za a je tabo ayyaki amma jihadi ai ba iya wannan ne jihadi ba wannan shine kan gaba amma zai iya yiwa ya zamo addini yana buƙatar tallafi karantarwa gina masallatai inganta abin nan yin da'awa duk jihadi ne domin addinin Allah ya kai inda ainihin Allah ta'ala yake so ya kai cikin ko ina lungu lungu loko loko ba inda addini ko ba zai yi ba sai da mai sai da gudunmuwa yanzu misali gashi mun karanta a baya wasu suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba mu da hali wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli wala alal ladina idza atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dami hazanan Allah yajidu ma yunfiqun wani ba da halin da zai yi guzuri shi yasa manzo Allah yace man jahaza ghaziyan fakat ghaza idan za a je jihadi wani yana da karfin amma ba da abin hawa ko ba za a yi akwai nisa ba za a yi tafiya a ƙasa yana buƙatar abin hawa wani ba da guzuri in ma yana da abin hawar abin da zai ce ce da dabba sa ba da shi to duk wanda ibawa wanda zai je jihadi to daidai yake da yayi jihadi za a ba shi lada to saboda haka hidimar da za a yi na ciyar da addinin Allah gaba aiki ne wanda yake ladansa bai da iyaka bai da iyaka lada mai girma mai yawa to kaga mutane ya kamata a ce suna gane wannan wajen hidimtawa addinin Allah kada wani ya zauna a baya ya ce a'a shi ai ma'ana kasashe ne ba wani kasashe a ciki duk abin da zaka yi kai ma ka yi Allah ya gani kai dai ka ba da gudunmuwarka da niyyar cewa kana so addinin Allah ya ci gaba amma in ka zauna kaga anan mun karanta a baya الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم lokacin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yace a kawo ai gaji sai na Usman na kuma 300 yace da duk abin da yake suke bukata ya bayar ya kawo kuɗi ya kawo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinjinawa amma a wannan lokacin ne wasu kuma sai su dan dauko me dan kwanan abin da suke da shi na dabino ko na alkama su kawo kwano da har munafikai suke izgili a'a ai babu abin izgili abinda la yajiduna illa judahum iya abin da suka samu kenan amma ba su rena ba wannan da ya kara kuma dari ya kara dari ya kara dari karfinsa kenan kai ba me karfin ka in cikin hannu ne na abin nan kai ma ka bayar ka ce ga nawa ni ma in kai kyakkyawan ne sai ga Allah ya baka lada irin yadda ya ba mai rakumi 100 din to amma ire-iren mu wanda suke ba su da karfi da yawa sai kaga ana maganar yin abin da sai ga mutum yana kaucewa ci a shi bai da hali amma fa yana da halin wani abu halin addinin ne bai da shi amma yana da halin wani abu shi dai da yake cewa bai da shi a kai ma ka ga cewa me kai saboda ka samu a cikin littafin ka na ayyuka ya zamo kowane aiki kana da rabo a ciki aikin lada kar a je lahira ya zamo ba ka da rabo a cikin aikin ciyar da addinin Allah gaba yin hidima ga abin nan an gane ku to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai musu sakayya ba da abin da suka aikata ba a'a bi ahsan da mafi kyan abin da suka aikata abinda suka yi aibe kai ladan da za a ba su ba in aka kwatanta amma rahamar Allah ce da falalarsa in kai kaɗan shi kuma zai baka da yawa saboda haka Allah ya ce zai musa kayya da mafi kyawun abin da suka aikata na hidimtawa addinin Allah da yin jihadi da ciyarwa domin ciyar da addinin Allah gaba sannan sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون wannan aya tana bayani ne game da umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a baya na cewa a fita a je jihadi a fita a je jihadi kuma ba a ɗauke wa kowa ba in firu khifafan wa thikalan wa jahil kowa ya fita thikalan khifafan wa thikalan kuna halin masu yalwa kuna halin ba yalwa kuna halin masu matasa kuna halin dattijai kuna halin in firu khifafan wa thikalan kowa ya fita ya je jihadi in ji Allah sannan Allah ya ce ma kan da ahlul madinati wa man hawlahum min al-arab an yatakhallafu an rasulillah ai ba daidai bane manzo Allah ya fita jihadi kuma wani ya zauna a gida alhali yana da hali yana da iko yana da karfi ai ba daidai bane kaga kenan an ce kowa yi me ya fita a je jihadi to amma idan za a fita baki daya a je jihadi jihadi maslaha ce domin ciyar da addinin Allah gaba amma akwai wasu maslahohin da kuma al'umma suke bukata akwai su abubuwan kuma da al'umma suke bukata da yawa ma daga ciki akwai in za a tafi a baggari dole ba za a tafi a ce an bar kawai iya guragu da makafi da mata da ƙananan yara kowa ya fita wa zai tsaron gari wa aka bar wa gari akwai matsala ko ba aka ba akwai barazana dole sai an nemi wanda zai kula da gari kenan dole a bar wasu wanda za su kula da gari su tsare gari su kula kafin a je a dawo daga jihadi sannan kuma in an fita baki daya wayanda za a bari a baya in ma dai ya zamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fita duk an raka shi an tafi tare da shi ko kuma a'a ya aika ne da runduna yace su je su yi jihadi shi kuma yana zaune a gida dole ana buƙatar waɗanda za su kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen jin abin da zai gaya musu na addini domin ana yin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ana buƙatar waɗanda za su kiyaye wannan kaga dole sai an samu wasu da za su zauna tare da shi sallallahu alaihi sallam ko kuma waɗanda za su zauna a gari su ba da mai da kulawa da kariya ga gari shine kata da yake cewa fi hadin aya ya ce idza ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jiyush idan manzon Allah ya aika da randuna amarahumullahu alla yu'rau nabiyahu sai Allah ya umarni kada a kyale annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa tuqimu ta'ifa ma rasulillah an tatafakka fi din tatafakkahu fi din cewa a samu su zauna tare da manzon Allah dan su samu ilimi na addinin da manzon Allah yake koyarwa wa tantaliqu ta'ifa wasu kuma su fita ta dukau maha su je su yi jihadi su je su kira mutane zuwa ga addini wa yuhaddiruhum su gargade su wa ka'i Allah fi man khala qablahum cewa in ba su bi Allah ba ga yadda Allah ta'ala yi da waɗanda suke gabanin su ma'ana su yi musu wa'azi su gargade su kenan jikata da Abdahab yake cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا يفتا ياكي دكنسا لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه بعالة دوني زونا أجدابا إن دي من زن الله يفتا كوا سيبيش أجي أي جهاد yace illa ahlin azab sai masu uzuri kadai ke zama a gida wa kana idza aqama fastarat saraya in ya zauna a gida ya aika da rundunar yaki lam yahilla lahum an yantaliqu illa bi izni to ba kowa zai tafi ba sai wanda manzon Allah iza ba sallallahu alaihi wasallam in ya in ya fita to za a fita tare da shi amma zai ayyana wanda zai zauna a gida ya tsaro ya kula da ita in kuma ya zauna a gida ya tura yaki to ba kowa zai tafi ba a'a sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shi a dawan da wanda su za su tafi فكان الرجل إذا استرى فنزل بعده القرآن تو إن أنت في إذا شي مزا الله صلى الله عليه وسلم يتفي تare da wasu jihadi dole an bawa su a gida to wanda aka bari a gida za a yi al'amura na addini tare da manzon Allah wahayi zai sauka manzon Allah zai koyar da abin da yake na addini to in sun dawo gida na gida ai ba san me ya faru ba to suna buƙatar su karantar da su cewa da muka tafi ga abin da ya faru ga abin da Qur'ani ya sauka ga abin da aka yi ko kuma a'a idan an aika da rundunar ne su yaki manzo Allah yana gida sallallahu alaihi wasallama in waɗanda suka tafi yaki kaga wahayi ya sauka an yi karatu a gida in sun dawo suna buƙatar wanda suka zauna a gida su yi mai su karantar da su gaya musu abin da ya faru su gaya musu abin da ya faru to shine fa Allah tabaraka wa ta'ala kaga babu yadda za a ce baki ɗaya kenan an fita dole dai ana buƙatar wanda zai zauna ko ba iya wannan ba ma akwai sauran masalohin da ake buƙatar wasu su kula da su a gida in an fita akwai abubuwan da ake bukata daga wajen wasu mutane da Allah ya ba su basira akan wannan abu saboda haka rabawa ake wannan su yi nan wannan su yi nan kowa a raba abin da zai yi kowa a raba abin da zai yi shi ne yake cewa a yaqulu Allah ta'ala munabbihan li ibadi almu'minin ala ma yanbaghi lahum Allah yana bayani ga bayin sa mu'mine kan abin da yake dacewa gare su cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa bai kasance ba ma'an ma kana baya kasancewa daidai lil mu'mini daga mummunai ma kana al mu'minu li yanfiru kafa su fita baki daya su tafi jihadi ay al khuruj ila al ghazw su fita baki daya zuwa yaki bai dace ba a ce baki daya za a fita a'a wasu sashe su fita wani kuma su zauna domin maslaha ta al'umma falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma a ce wasu jama'a daga cikin kowace kabila kowace kowane ɓangare ya zamo sun fita domin in za a je yaƙi dama su a wancan lokaci kabila-kabila ne gari-gari ne to kowane zai aiko da wakilansa amma ba duk za a tafi baki ɗaya ba falaula na fara min kulli firqatin minhu ta'ifa a ce a cikin kowace kabila a cikin kowace jama'a ai min al-buldan wal qaba'il wal afghaz daga garuruwa da kabilu kowa ya aiko da mai da wakilci domin ya zamo za a fita jihadi da wakilcinsa tahsul bi al-kifaya wal maqsud wanda za a samu bukata na cewa an samu mayaka isassu lakana aula da hakan shi yafi dacewa da hakan shi yafi dacewa saboda haka Allah ta'ala yake cewa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa sai yace liyatafaqahu fi ad-din sai ya ambaci wani shashin abin da ake da bukata a wajen kowace jama'a shine su je su koyo ilimin addini liyatafakkahu fi dini dan su koyi ilimi na addini wal yundiru qawmahum idza rajau ilayhim saboda su gargadi mutanen su yayin da za su dawo zuwa gare su ko dai waɗanda aka fitar da su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun dawo wajen waɗanda suke gida su karantar da su ilimi ko kuma a'a waɗanda suka fita saraya kenan suka bar ma'aikin Allah a gida su asali aika da su in sun dawo na gida da suka samu ilimin su yi mai su karantar da su li yatafaqahu fi din wal yundiru qawmahum dan su gargadi mutanen su idza rajau ilayhim in suka dawo zuwa gare su la'allahum yahdaruna dan su kiyayi abin da Allah ta'ala ya sanya musu na dokoki su sani sannan su yi aiki da shi shine malaki ta ayli yata'allamu al-ilma shari dan su nemi ilimi ko su koyi ilimi na shari'a wa yu'allimu wa ya'lamu ma'anihi su gane ma'anoni na dokokin Allah wa yafqahu asrara su gane sirrin da yake cikin abin da Allah yake wahayi wa yu'allimu ghayrahu kuma su karantar da wasun su wa yunziru qaumahum kuma su yi gargade ga mutanen su idza rajau ilayhi idan suka dawo zuwa gare su ko dai wanda suka fita in sun dawo na gidan su karantar da su ko kuma a'a wanda aka bari a gida in an dawo su karantar da na gida da su karantar da su ilimi na addini dan su yi mai sai ce la'allahu ya zaruna dan su kiyayi abin da aka umarce su da kiyaya don su kiyaye dokokin da aka ce su kiyaye shine al'alusi Allah ya masa rahama yake cewa wa kana zahiru an yuqal ka ganin cewa aka yi ne falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafakkahu fi ad-din dan me wasu jama'a ba za su ma'ana saura a baya ba domin su je su koyi ilimin addini liyatafakkahu fi ad-din to kaga in su koyi ilimin addini me za su yi ai karantarwa za su yi sai yace amma ka duba ayar aka ce li ya tafakkahu fi dini amma kuma ba a ce ba wali yu'allimu qaumahum ba ko li yufaqqihu qaumahum ba ba fara haka ba sai aka ce li yunziru qaumahum idan rajau dan su gargadi mutanen su in suka dawo zuwa gare su sai aka ce la'allahum yahdharuna yace dalili lakinnahu ikhtira ma fi an-nuzm al-jalil li isharati ila annahu yanbaghi an yakuna gharad al-muallim al-irshad wal-inzar da saboda ai wa'anda za su karantar da su din za su karantar da su ne abin da zai zamo musu sababi na kiyayar abin da Allah baya so kuma sababi na aikata abin da Allah yake so shi yasa sai aka amfani da kalmar wal yunziru qaumahum dan su gargadi mutanansu saboda ita karantarwa ai ana gaya maka ne dan kai mai dan ka kiyayi abin da zai zamo in baka yi ba sababi ne na fadawa cikin fushin Allah sai ka yi don ka kiyaye abin da in ka yi sababi ne na faɗa fushin Allah don ka kiyaye don ka bari shi ne makasudi na me na karantarwa wa'azi gargadi kuma shi yasa ma Allah yake kiran manzanninsa mubashirina wa mundiri amma manzanni me suke yi karantar da mutane suke me to me sababin karantarwa ma'ana menene karantarwa za ta haifar shine kiyayar abin da Allah ya ce a kiyaya shine ka san me Allah yake so kai dan kai me dan kai ka san me Allah baya so ka yi dan ka bari shi yasa aka yi amfani da wannan lafazin waliyunziru qawman idza raju ilayhim la'allahum yahdharuna dan ya zamo wato karantarwar da za a yi maka ya zamo sababi ne na ainihin kulawa da abin da Allah yake so ka aikata kiyayar abin da Allah baya so ka kiyaya shine dalilin karatu amma in ka ji karatu in ka tara karatu in ka yi karatu amma bai zamo maka dalili na jin tsoron Allah ba to me amfanin karatun ba ya babu amfani dama karatu ai dalilin sa dan ka tsoraci Allah ne kuma shi ma'anar tsoro shine attaqwa din aiko shine kiyaya ma'ana ka kiyaye abin da Allah yake so ka sani domin ka aikata ka kiyaye abin da Allah baya so dan ka bari shine ma'anar takawa shine kuma sababi na neman ilimi shine kuma samara din ilimi din ribar idan ka ji karatu amma ka ajiye shi kai tafiyar ka nan to me amfanin karatu idan ka ji karatu ka gane karatu amma kuma sai ka ki aiki da karatun to me ne ba karatu duk bai da amfani saboda haka amfanin karatu shine ka ji ka fahimta kuma ka yi aiki da abin da karatun yake nuna maka in ce aka yi ka yi ka yi iyayenka fattakullaha mastata'tu in ce aka yi ka bari to ka bari wa ma nahaytukum anhu fantahu wa ma nahakum anhu fantahu haka manzo Allah ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu masata wa ma nahaytukum anhu fajtanibu wannan shine sababi shine ribar karatu shine ribar jin karatu ba wai ribar jin karatu shine ai naji karatu shikenan naji dadi ba a'a da kaji karatun sai imani ka samu ne a karatun ka fahimci abin da Allah yake so ka aikata da kaji karatun ka gane abin da Allah baya so ka bari ka ci riba in dai ba a samu wannan ba to ya zama hasara ce gare ka jin karatun domin ya ce wa alquran hujjatul laka aw alayka ka ji bai ma amfani ba domin Allah zai tambaye ka ba a gaya ma ba baka ji ba ka ce na ji Allah me yasa baka yi ba me yasa baka bari ba baka da bakin magana saboda haka ribar karatu aiki da shi ribar karatu aiki da shi abinda Allah yake so kai iyayen ka kai abinda Allah ya hana ka bari to ka ci ribar karatu ko kai ne karantarwa ne ko mai sauraro ne shi mai karantarwa in bai yi ba to dama shi ya fi ma shiga matsala ya ga hadisi musamman ya zo a kan shi ko a gidan wuta ma za a rika tambaya ya fulan alasta kunta ta'muruna wa tanhana ba kai kace mai kaza ba kai kace mun bar kaza yace kuntu amurukum fala ati ina sa ku ina ce ku amma ni ba na yi wa anhakum wa ati ina ce kar ku ni ku ina yi a bayan fage saboda haka shi ya ma fada cikin wahala cikin hasara so da mai karatun da mai jin duka ma- ribar dai shine aiki da abin da aka ji duk wanda ba zai aiki da karatun da yake ji ba to ya sani cewa wallahi hasara ce karatun gare shi Allah ya tsare mu ibnu ashur yake cewa fal inzaru huwa al mau'iza da ake cewa la'allahum abin nan wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim yace yunziru din nan ana nufin wa'azi sai musu wa'azi wa yace wa inna maktasara alaihi li'annahu aham dalilin da yasa amfani da al inzar din shi yafi muhimmanci bai ce ba li yubashshiru qawmahum wa li yunziruhum sai musu albashir su gargade su a'a sai amfani kawai da me gargada kadai amma akwai kuma albishir a cikin karatu cewa an kai abin alheri ga aladan da zaka samu ko ba haka ba kuma Allah ma da yake ambatan manzon sai yake da su me mubashirina wa mundirin to amma bai ambaci bisharar ba nan dan me yace ai saboda gargadin shi yafi muhimmanci fiye da me da cewa kayi din li'anna at-takhliya muqaddimatun 'ala at-tahliya domin cewa bari din shi ake fara cewa fiye da cewa kayi domin barin shi yafi muhimmanci fiye da a ce ka yi ɗin saboda shi wajen yi cewa aka yi mastafatun wajen bari ba an ce mastafatu ce aka yi fashta ne ko kawai wa mana ku anhu fantahu aka ce ku bari shi babu ne babu mutum cewa saboda aka barin gaba ɗaya ne shi yasa sai aka yi amfani da shi ya ce at-takhliya muqaddimatu ala at-tahliya wa li'annahu ma min irshadin ila al-khair babu abin da za a ce maka na alheri illa wa huwa yashtamilu ala inzarin min dhiddi an ce kai sallah to fa ka sani sallan nan za ta yi maka amfani ne idan ka nisanci abin da yake bata sallah an gane ku kuma aka ce kar ka yi kaza to da aka hana ka wannan abin yin sa zai iya hana ka wancan alheri ne shi yasa aka hana ka yace wa yadkhulu ma fi ma'na al-inzar ta'lim an-nas ma yumayyizuna bihi bayna al-haqqi wal batil wa bayna sawabi wal khata shi gargadi ya kunshi karantar da mutane abin da za su bambance tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin daidai da kuma kuskure wa zalika bi ada'i alimi batta ulumi ad-din lil mutalimi ana karantar da mutane to karantarwa din ta kunshi me nuna wa mutane abin da za su tantance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin mai kyau da mara kyau ibn sa'di Allah ya masa rahama yace fa fi hadhihi cikin waɗannan ayoyi da aka karanta ko wannan aya fadilatul ilmi tana bayyana falala ta mai ta ilimi domin ɗazumin bayyana cewa fadin Allah da ya umarni anan ya ce wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa ba daidai bane mummune duk su fita zuwa jihadi aka ce saboda akwai maslahar da za a kula da ita a gida in an fita jihadi duka to akwai abin da kuma ake buƙatar a kula da shi amma ba ambaci komai ba sai aka ambaci ɗaya kawai maslaha ta ilimi liyatafakkahu fi din amma akwai ba iyakar take na ba maslaha akwai abubuwa da yawa na cewa in raguwa sun fita jihadi ana buƙatar raguwa su kula da kaza su kula da kaza su kula da kaza kenan ba abu ɗaya ake so a kiyaye ba amma sai aka ambaci a guda ɗaya wanda shi yafi kowanne muhimmanci shine ilimi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa sai aka ce li yatafakkahu fi din dan a nuna maka alfiqhu fi din shine kan gaba da komai duk raguwar maslaha ce amma ƙololuwar maslaha shine ilimin addini domin shine abin da zaka sani ya baka tsira duniya da lahira amma da duk wata maslahar duniya ka santa baka san ilimin addini ba to sunan ka zero maslahar ba za ta yi amfani ba a ce kafi kowa ilimi na kere-kere kafi kowa ilimin sanin yanayi kafi kowa ilimin san amma baka san ilimin addini ba to babu riba ce ilimin addini shine kan gaba akan duk wani ilimi shi yasa yace li yatafakkahu sai yace fi dini fi dini saboda haka duk wani ilimi da za a nema yana bayan ilimin addini domin ilimin addini shine ilimin da zai maka amfani in ka shiga kabarinka amma ragowar ilimi kuma ana yin su ne iya ina iya duniya rayuwa nan zaka bar su in kai ne profesa a ilimin sanin taurari a ilimin sanin bayan ƙasa ilimin sanin in ka shiga kabari wa zai tambaye ka adadin taurari ko yana taurari ke kaza ko me yake faruwa ba wanda zai tambaye man rabbu za a tambaye ka ma dinu ko ba haka ba ma za ka kulu fi hadar rajul shi za a tambaye ka saboda ka ilimin addini shi ya kamata duk wani mai neman wani ilimi ya sa shi a gaba ya fara da shi kafin me kafin duk wani ilimi sabanin irin yadda aka juya mana kwakwalwa mu a zamanin nan ana cewa ilimin kaza shi yafi muhimmanci wannan wato abin da na tarike ta brainwash shi aka yi mana gaba ɗaya mutane sun manta da lahira kawai ya bukatar da duniya ilimin boko za a yi playgroup ya bin shekara biyu da rabi ko uku za a kai shi ɗan ƙanƙani playgroup bai iya buɗe baki ba a ce a yi ta masa waka kuma wallahi kuɗi tsoho ba ake biya a playgroup dubu goma sha dubu ashirin a playgroup ba kawai za a yi masa za a je masa da ɗan jakarsa ta abinci in ya je tun karfe takwas ba zai dawo gida ba sai sha biyu me yake yi ba abin da ake rawa ne za a koya masa da tsalle-tsalle da kuma wake-wake bai fayya komai ba amma duk waƙar turanci za a yi masa a ce ya buɗe baki da turanci ya buɗe baki da turanci saboda matsala ka san ana ba a iya turanci mai kyau to amma in ya tafi group ana yi masa waƙe-waƙe ya lakanci kaga lakantar abin zai iya bakin shi ya saba da turanci to shikenan ya gama shekara biyu a play group domin ya je yana da shekara uku ne zai shekara hudu biyar to daga nan sai a kai shi nursery kuma shi kuma ya zai nursery ya shekara biyu nursery one nursery kai zai ma je pre nursery ya shi ya yi shekara uku a nursery har yi sai ya yi shekara bakwai to a nan kuma sai ya shiga primary one kaga ya play group shekara ɗaya ko biyu ya yi nursery shekara biyu ko uku har nursery three wasu ma suke sannan ya tsallaka ya je primary amma fa ba a karantar da aya ko hadisi waƙe-waƙe ne da turanci sai ai ɗanka zai iya turanci amma ina qur'ani ina zikiri ina salati a wannan ai ba wannan ai in bai iya turanci ba ai zai samu matsala zai samu matsala saboda haka a yi hidima kuma wallahi kuɗi ake kashiya sosai sannan kuma sai a ce a ai ba magana ai yaro an yi buɗe baki turanci kamar daga ingila ce a masha Allah masha sai a yi ta masa barka ce a na murna murna barka barka a yaro ya a wannan a firamare ya iya turanci alhamdulillah a to in Allah ya yarda duniya ta samu a to zai je mana ya karanta boko sciences dan ya ci arzikin duniya saboda aka je yi shekara firamare shekara bakwai ya yi sakandare shekara shida ya tafi kwaleji shekara uku jami'a shekara biyar in science ne in wane ne sannan ya dawo ya zama masha Allah tabarakallah to amma Allah gafarta malam di ya je yayi wannan izu nawa ya haddace ya iya salati salati nawa ya kiyaye na annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi dai an dai da kyar dai ya je islamiya yana da izu biyu to ba laifi izu biyu ba laifi tunda ai ko ba haka ba da kyar dai aka samu izu biyu domin a inda yake ma babu islamiya sai an kai shi nesa kafin a je a samu islamiya kuma kaga ita islamiya ba za a mata hidima irin yadda ake boko ba ita ba daga shekara uku ake fara to a ƙarshe dai sai waye gari ya kware a fannoni na duniya amma fa bai san addini ba to irin su ne ake rigima da su kake gani yanzu sai kai da Allah mu kyale mu wani addini addini saboda ai bai sani batun yana karami abin da aka koya masa shine kuma kar ku manta ba irin waɗannan kuma su ne jagororin mu na gaba domin su jagororin su ƴaƴansu haka suke musu zai iya turanci in yana turanci sai ka tsaya masha Allah duk ƴaƴan manya haka suna turanci masha Allah tabaraka turanci irin na America irin na Ingila masha Allah rawu amma ina tilawa izu ɗaya izu biyu ina salati ina zikiri ina ayin to nan don ka yi salati zikiri ne za a baka shugabancin ƙasa ko za a baka darekta ko abin kai kun taɓa jin wani kwamishina wanda yake daga sas ya yabar nan yana da dakta ne amma ilimin islamic studies kun taɓa jin kwamishina ai su ba a ba su su ai ba fagen su bane wani kyale su da lahirar su ne mu yan duniya mu ne ba wata saboda haka wanda yayi abin nan amma shi ne islamic studies ai wannan ba shi da wa'azi ba shi da amma ko a bashi commissioner ne to ai ilimin arabiya ya karanta ilimin addini so ya je ta wa'azi a masallaci kaga irin yadda ake juya mana kwalwa cewa to amma alhamdulillah da yawa yanzu daga cikin musulmi sun gane cewa bokon ba shi bane arziki arziki na Allah ne yawa arziki ko baka san bihin abu ko ba kana da arziki Allah ya riga ya rubuta zai zo maka shi kuma ya ce ƙara bokonsa ya zama ya farfashe ya zama farfesa har ya abin nan amma in baya da arziki sai ya bi haka zai zauna tsiyace da farfesancin ya ƙare a haka arziki na Allah ne ilimin addini shine ilimin da ya kamata a bashi muhimmanci shi yasa ma malai yake cewa fa fi hadha fadilatul ilmi khususan al-fiqh fi din ilimin addini duk abin da za a koya yaro ya zama ƙur'ani shine kan gaba dan ka ya buɗe baki da me da ƙur'ani ba wani abin nan play group ka kai shi islamiya yawwa islamiya tahfiz ya je duk kwana bakwai na ga wani ya rubuta a shafin facebook yana cewa wai an takura mutane wata islamiyya islamiyya wallahi kawai mutane an takura musu islamiyya safi islamiyya yamma an takura yara to ku ba ku takura musu abu waye bai ku takura ma abu ai qur'ani da da hadisi shi ya kamata ma islamiyya yara a koya musu ba ba ba a kyamace islamiyya a ce sai boko ba a'a in ma za a yi zama dole a hada to 50 50 ya je islamiyya 50 ya je boko 50 in sai har an yi boko irin wanda kuke so amma ba mu yarda a ce islamiyya 15 boko 75 ba mu yarda ba wallahi ko 85 a'a in har sai an yi to ayi 50 50 a je ayi ilimin addini shine kan gaba sannan ayi ilimin duniya domin muna buƙatar ilimin duniya ma domin mu inganta rayuwar mu ta duniya amma kuma ba za mu manta da ilimin da shine muke buƙata a rayuwa bubuta Allah shi kuma muke buƙata a kabari har tashin alkiyama saboda haka malamin yake cewa wannan aya فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين يعني علم الدين شيني مو علمي أو جمو مو مسلم كما ما إن الله يتي ما إنما يخشى الله من عباده أي بلاك تي جوغرافا بني كو بايولوجيست كو فارماسيست أي بلاك يسكى تي شي بني الله يكيني والله ما فارماسيست بني إنما يخشى علماء يعني علماء الشريعة معلماء الدين سوني سكي الله أما أنا كذا مو تشيف فارماسيست ba ka da ilimin addini idan za a yi maganar khashiya nan za ka yi tsoron Allah don kai ka iya haɗa magani a'a sai ka karanta alkur'ani sai ka ilimin addini ka zama cikin waɗanda Allah ya ce innama yakhsha Allah kuma da Allah mai ce wa qur rabbi zidni ilman ai ba ilimin biology yace ko ilimin chemistry ko a ilimin addini shine Allah ya ce wa annabi ka ce Allah kare da ilimi kuma da Allah ya ce abin nan ya kafa shaida akan kadaituwarsa شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم سواء أولو العلم ده أولو جغرافي كو أولو كيمستري كو أولو آآ آه أولو العلم يعني علم الشرع أكيني الله يي كفا شيدا da cewa shi ɗaya yake ubangiji ba abin bauta in ba shi ba mala'iku sun shaida kadaituwar Allah sai ce wa ulul ilmi da masana ilimi suwa ilimin addini yan uwana ilimi fa in za ka yi alfahari ilimin addini shi ake alfahari shi shi wancan biyu baya yake ba wai shi ne kan gaba ba saboda haka a dage wajen neman ilimin addini kuma a hada da na duniyar ma domin duniyar ma ana bukata a inganta ta kuma ana bukatar ilimin duniya amma ba shi ne kan gaba ba ilimin addini shi ne kan gaba ka yi alfahari ɗanka ya iya ƙur'ani ɗanka ya iya arabiya ɗanka ya iya ahalari sai ka ce masha Allah ku taya ni murna ɗana ya sauke ahalari bango da zuwa bango a masha Allah Allah ya albarka alhamdulillah dana ya sauke a shimawi masha Allah tabaraka dana ya haddace arba'un hadis a a zo ai walima a yanka sa ko rakumi a ya dace a yanka masa sa arba'un hadis ya haddace a ya ya dace kwa a nan ne za a yi biki dan me saboda mu a wajen mu wannan shine abin alfahari ragowa kuma eh kuma muna so amma kuma ba su ne kan gaba ba li yatafakkahu fi dini mu gane muhimmancin ilimin addini a fita a nema a fita a nema a nemi ilimin addini a koya wa yara ilimin addini yace wa annahu ahammul umur shine muhimmin al'amari wa anna man ta'allama ilman fa alayhi nashru sannan kuma duk wanda ya sami ilimi dole ya ne ya karantar da ilimin domin ya ce mai liyatafakkahu fi dini sai yace wal yunziru qawma ka koyi ilimin ka je ka gaya wa mutanen ka to ga abin da Allah yake so ga abin da Allah baya so ba yau kai ilimin ka zo ka zauna shikenan a gida ba a'a wal yunziru qauman idza raju ilayhim la'allahum yahdharuna yace fa inna tishar fa inna tishar al-ilmi an al-alimi min barakati wa ajrihi alladhi yanmi lahu karantar da ilimi yana cikin abin da za ake samun lada har abada wa fi hadhihi al-aya aidan dalilun wa irshad wa tanbih latif li fa'ida muhimma a wannan aya akwai tanbihi sai yace latif wanda sai ka sa hankali zaka lura inji imamu sha'iri ya ce bi fa'idatin muhimma wata fa'ida mai muhimmanci me ta ce ya ce wahiya annal musulmina yan bage lahun an ya uddu li kulli maslahatin min masalihim al'amma man ya komu biya ya ce fa'ida ce latifa ayan nan take nuna ba sai ka ba da hankali kake ganewa cewa ruwan musulmi suna bukata a cikinsu su samar da mutanen da za su kula musu da duk wata maslaha tasu duk wani fage na rayuwa su samu wakilci ayan nan tana nuna haka falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafakkaru fi din yace abinda ake nufi ba kowa zai fita fage daya ba kamar za a je jihadi a ce duk jama'a su fita al'umma a'a za a rage wasu a ce kai kulan mana da kaza kai kulan mana da kaza kowane fage yana buƙatar wakilci ga al'ummar musulmi in ji imam musulmi wannan fa'ida ce da zaifa shi yasa so da dama za a ga wasu wa'inda suke su ba sa gane eh, hikima sirrin addinin musulmi sai a ce wai kar a shiga dan sanda to shikenan sai ka je abin ibonyi ka je kawo wanda zai mana dan sanda ya zo ya shiga ya yi mana dan sanda a Kano daga ibonyi ko daga Fatakwal ai ba ma ma'ana ai ai yan sandanmu ya kamata ya zamo daga cikinmu ne sojojinmu ya kamata ya zamo daga cikinmu ne pharmacist mu ya kamata ya zamo daga cikinmu ne likitocinmu ya kamata ya zamo daga cikinmu ne saboda me duk wata wata wata maslaha ta mu sun santa ko ba haka ba yanzu kai inda likita abin nan ne yake ciku ya tsaya akan ka kana gargaran mutuwa zai ce kun la ilaha illallah zai gaya ma in shi ya san ma ina roshi da wata la ilaha illallah kuma kana bukata a lokacin ka samu wanda zai ce ma kun la ilaha illallah ka kana kan gada kana gargarin mutuwa kana bukatar likita musulmi da zai ce maka ko uba ba ka zo mutuwa ba waje ya ce maka malam ka koyi sallah in kai baka da ilimi shi kuma dama ga likitanci kuma ga ilimin addini sai ya ce ai zaka iya yin taimama ya samu maka ƙasa sai ya ce yi taimama ga ƙasa ba iya lafiyar ka zai duba ta me ba ya hana idan sa bacci ya ce an an baka magani 8 awali ko 6 awali ko 2 awali ya yi ta maka allura duk awa biyu duk awa uku dan ya me ya ceci ranka ba iya wannan bane zai kuma ceci addinin ka sai ya kama ƙasa ya ce kuma yi taimama ya yi ma allura kuma ya kama ƙasar taimama kaga riba nawa kenan goma da ashirin saboda ya san kana buƙatar sallah tunda kana cikin hayyacinka zai kula da baka magani a lokacin da ya kamata kuma in kula da sallah kai ce ba kai sallah ba ka ce wai wani abin nan da na je gaida wani mara lafiya sai sai yace wallahi kwanan shi biyu bai sallah ba nace subhanallah kuma ako a kan gadon shi a gefe ga lemo nan irin five alive ga abin nan abin nan madaran da ya sunanta wallahi ya sunan madaran nan madaran ne suka zo mutanen nan Hollandia duk ga sallah amma kwanaki ne sallah ba wallahi kuma zai tashi shiga ba ɗaki zo sha wannan je ya kwanta kwanaki ne sallah ya ce wa ya ce ba a lafiya ba a sun ce ai za ka yi sallah ko aka shi fuɗa kake za ka yi sallah ya haka ba gaya baka ba to yanzu da a ce nurses din da a ce likitocin suna da fiƙihun addini farkon in sun zo duba za a ce ka koyi sallah domin kana da bukatar sallar ka iya mutuwa a wannan wajen to kaga shi yasa kowace maslaha ta musulmi ana bukatar musulmi don shi yasan me ya bukatar wannan imamu sa'ad ya faɗi wannan magana yace wannan aya tana da wannan fa'ida musulmi su shirya wa an ya'uddu li kulli maslahatin min masalihim al'amma man yaqumu biha duk wata maslaha ta ku kuna da wakilci na mutanen ku inji imamu sa'ad wannan aya tana nuna haka yace man yaqumu biha wa yughfiru waqtahu alaiha wa yasta'idu fiha wanda zai tsaya ya kula muku da maslaha wace yace wala yaltafitu ila ghayriha li taquma masalim domin da haka ne maslahar al'umma za ta tsaya daidai wata timmu manafi'uhum amfanin su zai tsaya daidai wa li takuna wajhatu jami'ihim wa nihayatu ma yasiduna qasdan wahida kuma duk abinda da wanda ya fita jihadi dinnan dan ya kare iyaka da wanda ya zauna a gida likita dan ya kula da marasa lafiya da wanda ya kula da kaza kowa in an haɗu ne sai al'ummar ta tsaya da kafafunta amma idan muka bar wani ɓangaren ba mu da wakilci to wa zai wakilce mu an samu matsala abokan adawar su za su yi mana su ai in sun samu dama a kanmu lami Allah ya ce ha la yarkubuna fi mu'min illa wala wala dhimma zaman ku tare ba zai sa ba zai hana su cutar da ku ba zai hana su cutar da ku ba ruwansu da maslaha ku tashi kawai suke duba to ku za ku kula da maslaha saboda haka kowane bangare ana buƙatar mai wakilci na musulmi a ko'ina shine idan musulmin don ya nuna musu ga abin da yake faruwa a wajen kaga wannan kuma shine zai tsayar da al'ummar ta tsaya daidai ibn asir yace falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafakkaru fi dini yace walamma kana masirul fiqh sajiya yace kuma ayan nan tana nuna cewa shi ilimin fiqh لا يحصل إلا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك ba a samun shi sai an yi sai an je an nema ilimi ba ya samuwa sai an yi an je an nema kana sigatu tafa'uli almu'zina bitakalluf sai yace yatafakkahu kaman yatakallafu tafakkuha sai an je an nemi ilimin shine ayat take nufi li yatafakkahu ma'ana su je su nemo ana kwance a gida ake nema sai an yi me sai an fita kenan ba a samun ilimi sai an yi me sai an je an nema ana cewa ilimi ilimi kai ka ɗauka ilimin kawai kana kwance shi kenan sai izo ma sai ka je ka nemi ilimi sai ka je makaranta shi yasa ake cewa ayar tana nuna siga ta tafa'ul shine akwai takallufi akwai wahala na fita a nema muta'ayyina li an yakuna al-murad biha takalluf usul al-fiqh sai an je an nemo ilimi kuma neman ilimi dole yana buƙatar sabubba yana buƙatar hanyoyi shi yasa makarantu na addini da muka ce aje islamiyya islamiyyar kuma ba za ta yi ba sai an yi mai sai an inganta ta masu boko suna da gata na gwamnati suna da gata na mecece wannan hukumar duniya take kula da unicef ko me ko wane ne wane ne duk suna ta zuba kuɗi domin mai ilimin boko to ku kuma zai zuba mu kuɗi a ilimin addini ha ku za ku zuba akan ku kuɗi ku za ku gina islamiyya ko ba ka da ɗaka je a gina saboda min aka gina al'ummarka aka gina wa to ba ku ba da gudunmawa ku masu ilimin addini wa zai gina muku islamiyya gwamnati ba harka ta bace ita gwamnati ta ce addini naku ne ita nata boko ne saboda ita gwamnati ce ba ta addini ba saboda haka ba za a gina ma islamiyya ba ba za a gina maka masallaci ba ko shi yasa ka gina makarantun allo ga sanan suna na aulakace islamiyya suna na aulakace saboda ku da za ku yi hidimar ba ku yi ita ko gwamnati ba aikinta bane ba aikinta bane saboda ita ba a gina ta dan da sunan shari'ar dokar musulunci ba tana da constitution da ke aiki da shi saboda haka sai dai in jihohin musulmi ne suka kafa dokoki domin kulawa da makarantu to na boko ma ba samu kulawa ba bare ne islamiyya so da karkashin gwamnati suna nan muna ganin yadda suke to ku ya kamata al'ummar musulmi ku tsaya ku gina wa kanku masallatai ku gina kanku makarantun addini makarantun qur'ani baka ku yi hidima domin ingantawa ko ba haka ba saboda haka neman ilimi dole sai an sama masa dalilai shi yasa ma manzo Allah yake yabo na neman ilimin addini man yuridillahu bi khairin faqihu duk wanda ka ganka a hanyar ilimi Allah ya so ka da alheri so ka fita ka nemi ilimi kuma ka taimaka wajen me ya da ilimi ka ba da gudunmawa wajen ilimin addini ya inganta dole sai mun tashi mun haɗa ƙarfi da ƙarfe mu al'ummar abin takaici makarantunmu na islamiyya iyaye ma ba sa zuwa su game yake faruwa ba ruwansu shi yasa an zaka je makarantun islamiyya sai ka ga manyan motoci na attajirai suna ajiye yara amma iyayen ba za su leko su ga ina ɗan yake karatu ba ya sai dan yake yaya malamin ɗan ba ruwansu kawai su ne sun kayan ruwan islamiyya amma ba za su tsaya su inganta makarantun ba za su tsaya a yi abu mai kyau ba saboda me amma suna biyan kuɗi tsugugu a wajen makarantun boko wannan kuskure ya kamata mutane kowa ya bada gudunmuwa a inganta makarantun islamiyya ya zama ana karatu mai kyau wani pilot da yake makoci na kullum sai mun magana yana cewa malam yana zuwa kasashen waje shi yana ganin makarantu na addini malam ana kaza sai to ai ba ga yadda muke ba mu ai ba kasashen waje bane mu kasashen surar Najeriya kana gani yadda muke sai haƙuri wallahi kullum sai ya complain malam makarantun mu kaza sai Allah gafarta mana kai haƙuri mu haka muke su kasashen waje in ka je ko mu muka je kasashen waje ai canja muke yi mu zama yan kasashen waje amma mun da gida kuma shi yanzu sai mu zama yan Najeriya to mu ya kamata mu gyara abubuwan mu mun je waje sai mu ga tsari mai kyau sai mu ga mun da gida kuma abin ba daɗi wallahi ya kamata ɗan musulmi ta tsace wa kanta gata wajen karantar da addini inganta makarantun addini inganta masallatai inganta duk abin da ya shafi na addini amma an mun ga boko sai mu ga tsab tsab tsab abubuwan su su burge ka amma mu namu kuma sai ka ga abin to ba daidai bane addinin mu shine gatan mu shi ya kamata mu tsaya mu inganta Allah ya ba mu ikon aikata haka kuma kurakurin mu Allah ya yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu a wannan ta mai albarka Allah ya fi mana kurakuran mu laji kan magabatan mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da muke tsoro Allah ya tsare mu daga gare shi Allah ya aminta da mu a kasan bai ba mu zaman lafiya hali na kunci da ake ciki Allah ya musanya mana da yalwa Allah ya bude mana kofofi na albarkarsa daga sama da ƙasa ya Allah yan umar suke Palestine ake cutar da su ba dare ba rana Allah ka zama gatan su Allah kai musu agaji da dauki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم